يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ya alamu ya ma ya sirruna abin da suke koyewa ba ba ma yi gudu da abin da suke bayyana da Allah yana tsare
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون da kake jin labari su yahudawa malamai ne masu ilimi karka yi tsammanin duka ba wa min ma cikin akwai ummi yuna ba su ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba sai dai suna sauraron abin da malaman su gaya musu shi za su bi la ya rubuta na kitaba ba su san attaura ɗin ba ba su san ma ko rubutu ba su san karatu ba illa amaniya sai dai gurce gurce da karyace karyace su jikokin annabawa ne ba abin da zai same su su mutanen Allah ne Allah yana ganin su kamar ƴaƴansa su masoya Allah ne wannan gurce gurce da cikin zuciyoyin su ya mugawa har yanzu na kiran kansu wai wai shafu lahi musa wai mutanen Allah mutanen da Allah ya sa haka shi ke kiran kansu har yanzu su ya rubu awala ya rabuna Allah ya rabuna ya sarrauna ma yumin ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون su dai kamar sai dai zato zato suke tsammani yadda malaman suke malaman suke cewa su yahudu mutanen Allah ne musu ya Allah ne Allah ba zai musu azaba duk abin da suka yi to wannan ne ya taru a cikin kansu فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم أشكلت يهودا فويل لهم كلمة عذاب تاتبت جريسهم su da aka ce su malaman nasu kenan an fito an fito daga ubiyun lalabin karzamin amani wai mu da ya zuru fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba aydihim kalimar azaba ta tabbata ga mutanen nan yaktubuna alkitaba aydihim wanda za su rubuta attaura da hannunsu su caccanja wuraren da za su bayyana cewa annabi da su caccanja da kansu su suka rubuta da kansu suka ga littafin da Allah ya aiko ga yadda yake ga yadda yake wa wailul lahum ma katabat aydihim kalimar azaba ta tabbata gare su daga wannan abubuwan da suka rubuta suka canja da hannu suka rubuta suka canja azaba ta tabbata gare su wa wailul lahum har yanzu kalimar azaba ta tabbata gare su kuma ma yakibuna daga abin dan abin da suke samu din sun sayar da littafin in sun jawo hankalin wawaye din don su samu kuɗi su tabbatar da girman su bai faɗi ba wai su a ganin su in sun biya da kan sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sun faɗi su zama almajiran wani su kan darajar su ta faɗi ke abubuwan da ake kawo musu na shugabanci na malanta ba za a ba su ba haka suke tsammani وويل لهم ما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون na wannan ke ruri na kudi azaba ta tabbata gare su akan sa وويل للذين يكتبون كتاب ايديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا idan sun rubuta a taura din sun cancanta abubuwan da suka canja sai su ce wannan littafi daga Allah yake yadda rubi zamanin halila don su sai da shi su samu jan kuɗi kaɗan kawai da zaman ma ka taɓa tarihin kawai da zaman ma ka taɓa
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون sai su zauna cikin talakawan su gaya musu ai su komai suka yi duk laifin da suka yi wuta wuta Allah ba za ta kora su ba sai da yan kwanaki yan kaɗan kwana arba'in da iyayen suka bauta ɗan marakin nan dukkan azabar su ba za ta wuce nan ba azaba kan ko minti arba'in suka shiga ayi sun gamu da azaba ba har kwana arba'in saboda dai an halin bauta irin na gani lan ta masalan na har abada wuta ayo za ta kona ruwa illa ya ma'adu da ta yan kwanaki yan kaɗan wai kwana arba'in kwanaki ko ta iya ya su suka dan maraki a lan ta masalan na ya ma'adu da wuya ta kattu inda ba adan ya Allah ka tambaye su shin kuna da wani alkawari rubutacce tsakaninku da Allah Allah ya ce duk laifin da kuka yi ba zai kona ku ba sai yan kwanaki yan kaɗan kuna da wannan rubutacciyar takarda tsakanin ku da Allah Allah ya muku wannan alƙawarin an ta kuru da Allah ya wala ta ko dai ƙaryar da suka kuka saba yi ne ku wa Allah ƙarya ce na na Allah wa ba ku ƙaryar da kuka saba ne kuke yi ba ku da wannan alƙawarin tsakanin ku da Allah shi dai Allah ka alƙawarin da yayi wale manasa wajen wurin lahi musulun fa lau ajihu inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda yayi imani da Allah ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bi umurninsa to wannan ba ruwan Allah ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko ba larabe ne ko ba kudatani ne ko ba wani ne in dai hada wannan sharuɗa aljanna ta gaci aljanna ba zai yi bace ta aiki ta imani ne da aiki
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة
za ku shiga wuta kuma za ku gode har abada tunda ba ku yi imani da Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ku yi imani da Taura ba zai hana ku shiga wuta ba cewa ku yi imani da Annabi Musa ba zai hana ku shiga wuta ba cewa ku ji gomin annabawa ne Allah yana son ku ƙarya kuke yi Allah ba shi da ɗa ba shi da dangi wanda ya imani da abin da Allah ya aiko annabawansa da shi har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi shine na Allah amma man ka saba sayyi'atan duk wanda ya aikata mugun laifi irin na kunna ku rufe sifofin manzon Allah ku koye ku ce mutane gargaɗi ba shi bane ba shi bane ko ku Allah ƙarya wuta ba za ta kona kuwa ku mutanen Allah ne duk wanda irin wannan wa halar da ya shari'atu ya yi ta tara zunubi ya yi ta tara zunubi har alhaki ya kewaye ta ko ina sa alhaki ko da ka irin waɗannan mutane kam ashabun ne su ne babu ta shiga wuta ko su khalidun za su da umani fiya a cikin ko ya'yan wani ne ko ya'yan yahudu ko ya'yan nasara ko ya'yan laraba ko ya'yan wani ne in dai sun kafirce wa abin da annabi ya da shi suka tara zunubai to lalle za su shiga wuta sai dai a wannan irin aya a nan ne kawari da aya da irin ayar da ke cikin suratul suratul nisa'i irin waɗannan ayoyi su ne suka ɓadda waɗansu mutane sun ce duk mutumin da ya manyan kaba'ira ya manyan kaba'ira ya mutu bai tuba ba to in ya shiga wuta ba ya fitowa saboda wannan aya ba dai man ka saba sayyi'atan sayyi'atan aka ce ba kubran ba sayyi'atan aka ce man ka saba sayyi'atan wa hadat bihi shari'atu to ulaka ashabun nar hum fiha khalidun to amma mu ahlus sunna dukkan zunubin da musulmi ya yi idan ya tuba Allah ya yi tuba in ko bai tuba ya mutu da abin da zunubin ba ruwanka in ka iya ka ci Allah ya masa gafara in baka iya ba kai shiru karka je suna shan wuta a ba ruwan ka wakil da Allah wa man yamut wa lam yatub min bidrihi fa wid ila Allah jami'a amri wanda ya mutu yana kaba'ira bai tuba ba har ya mutu amma musulmi ne ka bar wa Allah sha'aninsa da shi ba ruwanka da saboda haka ne a wuri ya ibadiyar asrafu ala muslim la takadu min rahmatillah inna ma yakunu dhunuba jami'a illa huwa ar-rahmanur rahim ubangiji yana cewa annabi ya gaya mana mu bayin da masu yawan zunubin nan ya ibadin asrafu ala anfusihim la takadu min rahmatillah don yawan zunubin ku kar ku da samun gafaran Allah inna Allah shi Allah ya zunubi zunuba jami'an ina gafar dukkan zunubai in zunubi nasa ne ya riga ya gafarta idan zunubi kuma na halitta ne to in kai salatin annabi da yawa Allah zai ɗauki nauyin gafarta maka zunuban da ka zalunci mutane su kuma Allah ya biya su a cikin falalarsa zunuba jami'a dukkan zunubai gaba daya nasa na kansa ne ya yafe da ka tuba na sauran mutane kuma tsakaninka da waɗancan mutane in baka samu sun yafe baka ba in kai salatu annabi da yawa to sai Allah ya ɗauki nauyin ba su daga cikin falalarsa wanda aka cuta a biya cikin falalar Allah wannan zuban kuma a gawar wannan ayar ta nuna cewa ba kamar yadda tawakin suka faɗa ba kenan ayar take cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima ko fa adalla dalan dalila duk abin da bawan Allah yayi in dai bai kai tsabi ba tsabi fa na gaskiya ba irin tsabin karyan nan ba shirkun gaskiya ba irin shirkun ƙaryar nan ba ba wai aka mutu ya yi sallah a cikin wani shirki na a mushrikin da Allah ya faɗa ne don Allah ya kafa mutane irin akwai muminai akwai alal kitabi akwai mushrikai ma'anar mushrikai masu tsafi masu dogo in ka ce musu su yi sallah sai ba gada ba suna da dodon su wannan su ne mushrikai a urfin musulunci amma mushriki ai bai sallah ba ta yadda zai sallah mushriki bai sallah da saboda haka idan mutum duk abin da ba tsafi ya yi ba to Allah zai masa gafara inda abin da bai tsafi ba ne saboda haka wa'annan bai duk gaba ka iya dai ba su kai tsafi ba kuma akwai ayatul rahadi tana cewa wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin-nasi ala dhunubihim sani Allah Ubangijinka wallahi da su magabacin mai yawan gafara ne linnasi wa mutane ala zunubihim tare da zunuban Allah mai yalwar rahama ne amma kada ka ji Allah mai yalwar rahama ne kai ta aikata zunubai kana jiran wannan rahama ta sami ka a'a kai ta duba wa Allah ka nisanci zunubi in ya faru to kai ba annabi bane ba ne kai ba azumi ne in ya faru wanda wanda ka tuba wa Allah ga maganin a hannun ka shi da istighfari بسم الله
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون da ba lalle in an faɗi ban tsoro ban tsoro za su shiga wuta za su dawo a ciki an ba da tsoro to sai a kawo albishir wa gwamnati ba ba ban da ku ba ban da ku wanda suka amanu wa amanu salihati amma waɗanda suka yi imani wa amanu salihati suka aikata kyawun ayyuka farillai da lafi bili an to ya tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce amanu wa amanu salihati ita la ilaha illallah ma tana cikin amadu salihu tana da cikin al'amadu salihatu annabi ce ihi aslahu salihatu dukkan ayyukan kirki ma ba wanda zai kai la ilaha illallah ba kai mutane da yawa sun musu taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin sallah sai suka yi jihadi suka mutu tun ba su yi wanka ba su yi alwala sallah annabi ce shi kenan sun shiga aljanna la ilaha kalma daya akwai wanda tsoho ne ba yahude muna kawo kisan da kullum da saboda jawo hankali akan la ilaha illallah annabi ne yana ganin sa kafiri na ma ba musulmi bane yana da yana zama wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ganshi ba ina wani na dina ganin sa sai bayan da lafiya ba yi da fita ya tafi je mu je mu gaishe shi a shegai da marar lafiya sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam marar lafiya ko ba musulmi bane kike kuna zaman lafiya da shi annabi ya je da fadarsa sai shi sai ya shiga har ɗaki cikin ɗakin mutum ya sami shi ya fi zama ce wani haka ka zama sai ya ce haka na zama abul kasim ya ce zan baka shawara mazaunar ka shiga addini ya ce ya zan shiga addini ka ga addini da na yi wa aiki har shekaru na sun ƙare karfi na ya ƙare gashi zan mutu bashi kuma kuma addini empty wanda ba masa komai ba addinin na yau ake ciki zan mutu ce a'a ka ji magana ta ka koma addini wai yanzu na koma addini naka bai zan iya yi cikin addini naka ya ce ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah zai amfani da shi zai amfani ka kafirin nan na da sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan annabi daga ya gama kira sai ya mutu annabi ya murna ya ce alhamdulillah da a ataka fi ragabatan minan nari na gode wa Allah da ya yantar da bawansa daga shiga wuta saboda magana ta kun ji kun da kuka yi da shi ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah bayan ya faɗa ya mutu ya mutu musulmi shi kan ba musulmi kadai ba ya zama sahabi ya ga dukkan musulman duniya wanda ba sahabi ba saboda haka innal ladina amanu wal ladina amanu wa salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun amma ba wadanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka ulaika wadannan kam hum su ashabul jannati ma buga shiga aljanna ne hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin wannan aljanna Allah ya sa آمين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منهم وأنتم معرضون
وإذا قلنا إسحاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. آه، يا رسول الله za mu sake gaya maka wani hali na yahudu wa iza qarna misa misa ga bani isra'ila mu dinnan mun yi alƙawari can da suka ce ba za su ga wuta ba aka tambaye suna da hujja suna da alƙawari daga Allah da yake Allah bai warware alƙawari haka yake amma tun da kuyi alƙawari da Allah haka ba haka bane sharadin shiga aljanna ne dan kowa da dan kowa sai mai imani mai kyakkyawan aiki to ga inda muka yi alƙawari da su kama wai zakarna misa ga bani isra'ila hakika mun yi alƙawari da bani isra'ila alƙawarin farko da za mu duna illallah kar ku bauta kowa sai Allah kowa sai Allah komi kar ku bauta komi sai Allah kar ku bauta kowa sai Allah wannan cewa kar ku bauta wa kowa sai Allah kar ku bauta komi sai Allah bautan ibada wani abu ne wanda yake tsakanin abidi da ma'abudi Allah da yake da ake bautawa da shi ainihin bawon mai yin bauta su suka san wannan bauta amma don ka aura da wani abu mai gadi yana kwana baya bauci amma wanda yake wa gadi yana kwance yana jujjuya a kan katiba yi bacci yadda ya ga dama amma mai gadi in yayi laifi in yayi bacci yayi laifi kaga wannan abu sai ka ganshi kamar yana bauta masa ne a'a ba bauta yake ba yana neman abinci ne ba bauta ba ne haka duk abin da ka aura irin wannan to mai gadi ma ya kwana bai yi bacci ba yana gadin mai gida ba a ce ya bauta wani Allah ba don wani mutum ya karbi zikirin Allah a hannun wani bawan Allah ya koya masa yace ka riƙa yin istighfari ka riƙa yin salatin annabi ka riƙa yin la ilaha illallah na baka kai kai sai ce ya zama bawan wanda ya bashi wannan istighfarin banda da rashin sanin addini rashin sanin addini na cewa wai ka bauta Allah kar ka sa kowa tsakaninka da Allah in baka ce kowa ka kauda annabi kenan ka bauta Allah ba ruwan annabi kenan tun daga shi wai kar ka sa kowa tsakaninka da Allah yaji wannan jahilan kar ka sa kowa tsakaninka da Allah idan ba ka sa annabi tsakaninka da Allah ba bari ka ji yadda abin zai faru ya ce shi annabi Muhammadu manzo ne na Allah ya isar da aikansa saboda haka ba ruwanka da shi Allah zaka bautawa shi kadai sai Allah ce to zarni wa zarni wa man kadaktu wahidan tunda yace ba ruwan sa kai ka ba ni dama bari ni da shi duk inda Allah ya annabi ya bada wuri ya bar shi da mutum ko ya bada wuri ya bar shi da mutane su sun kade inda Allah ya ce zarni wal mukazzibina ulil na'amati kuma kilu qalilan to zaka ji innal ladina ankaru wa jahima ai da ka kau da annabi Muhammad tsakaninka da Allah bada'in duniya da lahira duk ya sami ka zama kadiri tun da ka yadda da Allah ba ka yadda Rasulullahi ba kuma ana kadifullah wa adikun rasula wai to kuli lamri minkum da waɗanda muka sa lama ku bi Allah dole ku bi annabi dole don saboda na annabi bai saba da Allah amma ba dawo da adiku wajen kulil amri ba don kulul amri daban-daban ne saboda la la adli wa khuluqin fi ma ku bi Allah ku bi annabi ku bi mutanen da Allah ya sa lamarin ku a hannunsu wato masu ba ku umurni to masu ba ku umurni zan zama daban-daban ba a yin addini sai da alqur'ani to sai Allah ya sa da ulul amri cikin alqur'ani cikin alqur'ani sab'a ko ashara kowane ɗayan su ba sahabi bane amma in karanta qur'ani aka tambaye ka riwayar wa gaji qur'anin da Allah ya sauwa nan ba za a yadda ba sai ka faɗi wani mutum sai ka sa wani mutum tsakanin ka da qur'anin ma duk sai ka faɗi ko ƙaro ko wani ruwa dole sai ka sa sunan wani malami in baka sa ba ba za ka karɓa ba qur'ani kenan dole sai ka sa wani mutum wanda ba ta hali ba sai ka ce wani abu ƙaro menene duk hamza kisa sauran dole sai ka ba ko ba ta ɗaya bane ba malamai ne Allah ce dole sai ya hukunta dole sai a karɓi Qur'ani a bakin su tukuna yi Qur'ani sannan akwai ulul amri wato ayat a karatun da suka ce ya inganta ya inganta wanda suka ce bai inganta ba to bai inganta ba suna ulul amri a nan Qur'ani sai a dawo daga Qur'ani sai hadisi hadisi muna da ulul amri cikin su ne as-sihawu siddu wato muhaddithun masu hadisai sahihai guda bakwai ko guda shida in kada da kuma da ya guda bakwai da kuma haƙatun su mustadraka dole ba ka da iko ka faɗi larabci da sai in ji annabi sai ka ce wani ya rawaita zuwa wani zuwa wani har a samu wani na farko da na ƙarshe dukkan su lafiya na in wani abu ya faru hanyar sai a ce bai dole sai ka sa wani ba hadisin ma ya inganta in ba wani hadisin ma ba zai inganta ba in ka ce ba malami hadisin ba zai inganta ba in ka ce qur'ani daga Allah kawai ba roka da kowa to ba zai yi ba in ka ce hadisi ba roka da kowa sai annabi ba zai yi ba dole sai ka sa malamai ulul amri na qur'ani qurra'u ulul amri na hadisi ruwatu sannan muna da ulul amri cikin masu koyar da aiki aikace aikace yadda don abin da ka karanta daban aikatawa kuma daban in ka koyi in ka koyi mota a takarda to dole sai bi aiko ya tafiya da kai ya nuna maka da hannu haka in ka koyi likitanci a takarda dole sai ka samu kwalfaya dokta ya yi aiki da kai ya nuna maka da ake da hannu to su kuma waɗannan su ne abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad da sauran waɗanda suke ayyummatu na adu sunna duk da an bida in ma hukuncin ba zai tuko an hada duk da su to dole sai ka sa waɗannan mutane wace mata ba kake yi ina ruwa na da wata maza ba ni a cikin da annabi zo da shi shi nake ba za a yadda ba sai ka faɗi wani mutum malamin da ba ta hajji ba kila sai ka faɗi mutum in baka faɗa ba an san ba ruwanka da addini kenan in ka ce ba ruwanka da imam malik ba ruwanka da imam shafi ba ruwanka da amur muhammad ba ruwanka da ba ruwanka da waɗannan kai addini da annabi ya kawo ni Allah shi kawai kake to an san baka san shi ba ruwanka da shi tunda ka kauda waɗanda Allah ya kafa yace su ne kulul amri sannan a dawo a koma wajen masu luga na na larabci da masu duba lafiyar larabcin tasribi da nahawu dole sai an kawo tun da larabcin ba zai kai mutan haram larabcin ko shi na alqur'ani da hadisi to sai an kawo waɗannan kuma a baka irin kuma ulul amri ne cikin luga lisan arab sannan sai a dawo wani abu wanda ba kamar sa muhimmanci shine zikirin Allah zikirin Allah ba ka masa muhimmanci domin dukkan ibadun da kai in ka zo mutuwa aka raba ka da la ilaha illallah sun tafi a banza in dai ba la ilaha sun tafi a banza to sai aka nada waɗansu malamai magada annabawa kamar ɗari uku da goma sha uku aka ba su izinin ba mutane zikiri an yadda su ba da zikiri kamar an yadda ka imam malik bata bata an yadda ka imam shafi bata bata ba an yadda ka bi duk malaman da aka ba su inganci daga musulunci ka bi su ba su kake bi ba addinin ka na Allah kake bi ba su ba yanzu kace ba ruwanka da kowane ministry sai shugaban kasa kana kana me zaka samu ba ruwanka da kowane ministry sai shugaban kasa sai ka tashi neman daki baka tambayi lokal government ba baka tambayi gidan gwamnan ba da ka je baka tambayi ministan gona ba ka ce gidan ne kai kana son gudu gaban kasa Allah ya saka sai ka zabe shi da ka sana ka ji babban manomi ne a gari kaza in na zo ne wurin ka neman zaki ranka da ke ita baka tambaya tun daga local government da gwamnan ai duk yan iska ne azzalimi to ai suna da minista na gona shi wai ai ranka ne ai ba su gagale ba ai da kuma ba su gada shi ba ai dan banza ne shi ba ni da wurin ka da ya ka zama bukata to ka zagi shehu kishiyani ka zagi ni da bulgari ka zagi shehu ibrahim kaula ka dukkan wani allah ka zagi shi su ba mutane shi wani kai ba ruwanka da kowa zai allah je ka wajen allah ba Allah ne ya ce ulul amri minkum sannan in an wuce waɗannan an wuce na qur'ani an wuce na hadisi an wuce na lisan arab an wuce na koyar da aiki yadda ake aikata abin da aka karanta an wuce nan sai a dawo kan shugabannin mutane sarakuna sarakuna su ne masu kiyaye ran amma duk na ce sarakuna gwamnati ke da nake nufi su ne masu kiyaye ran mutane da dukiyar mutane da gabobin mutane da iyalan mutane da mutuncin mutane su suke kiyaye waɗannan su ma Allah ta lalle a bi umurnin su in sun ba da umurni irin na Allah da Annabi in ba su bayar ba la da adil khuluqin fi ma fi tilkan saka Allah ya auja abin ka je kan zaka zo ka share ka faɗa ba ruwanka da kowa sai Allah Annabi ma ba ruwanka da shi shi mutum ne gaba kowa kana zagi iyayensa wannan ba addini ba la ta'budu illa Allah kar ku bauta kowa sai Allah shirku din nan hawa uku ne kamar yadda qur'ani ya faɗa kamar yadda hadisi ya faɗa akwai shirkun jalil akwai shirkun khafi akwai shirkun asfar kamar muqabala da islam da iman da insan shirkun jalil shine shirku bayyananne wanda kowa ya san shi masu bautar dodo arna shirkun jalil ne shirku bayyananne akwai shirkun khafi akwai shirku koyayye wanda yake a muqabala da imani shi yana rage imani ne baya fitar mutum musulunci shirkun jaliyun yana fitar da musulunci yana kabala da musulunci da in kana cikin sa ba ka cikin musulunci dodo kenan shirkun sabiyin ko yana rage imani ne in ka ji a wani na iya kai na kada ai ni ba dan wani da na halaka ha ga Allah sai ka ce wani ne ana maka halaka sai yana baka abinci yana baka kudi to in kai wannan kayi dodo ko kuma ka bi wani mutum ba sarake ko mai kudi za ka sami Allah don ya ji daɗi amma kai ba ka son yin sabon Allah ne za ka bar ibada don ya ji daɗi kai ba ka son barin ibada zai saka duk abin da ya ga dama nan ma ka zama mushriki amma shirkun khabir mushrikin koye wanda ke cikin musulunci yake koye ba waje da musulunci ba domin wannan yana rage imani ne ba musulunci yake magana ba wa arza ka tawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara da Allah shi kada in kun zama mu'minai to imani yake ragewa shi dogara da waɗansu mutane dogara da wani abu daban yana rage imani ne sannan sai na uku na ƙarshe shirkul asba shirku wanda yake muƙabala da da da insan wannan muƙabala da da imani yana cewa kuma kana bi qarabbi fal yaman abran salih wala yushrik bi ibadati rabbi ahadan karka hada wa Allah kowa a cikin ibadarka na afka kuma wa abudullah wa la tushriku bi shay'an saboda Allah ka ka hada da komi gaba daya to wannan shine shirkun da musulunci ya sani la ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana kar ku bauta wa kowa sai Allah amma in ka ce kada bauta kowa duk kowa kowane mutum dole sai an hada shi da kuyi rayuwa dole sai an hada shi da kuyi aikin da yake masa din nan ba a ce sunan sa bauta idan ba an ce wannan an kauda ni dan tijani alhamdulillah yau tijani ba ma annabi na bane balle ya zama Allah na shi ya sani ni na sani a shi wali na ne jagora na cikin addinin musulunci tun da Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mata dole su haɗu su taimaki juna babba ya taimaki karami karami ya taimaki babba babu auliya wa babu menene alamar su ya muruna bil ma'rufi wa yanhuna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaka sayahmudullah alamar su ya muruna bil ma'rufi wa yanhuna 'anil munkar shehu tijjani ya ce lalle ta istighfari kullum in istighfari 230 kullum safe da yau da safe da yamma da tsakanin 30 shehu tijjani ya ce lalle in yi salatin annabi ɗari biyu da sittin da biyu kullum da safe ɗari da yamma ɗari a tsakanin sittin da biyu shehu tijan ya ce kullum in yi la'ila da sau ɗari uku da safe ɗari da yamma ɗari a tsakanin ɗari shin wannan shehu tijan ya umurce da maruhun ne ko ya umurce da maruhun ba ya umurce da maruhun ko wayan hauna an munkar shehu tijan ce kar in yi gaba da kowane musulmi in kyauta masa shehu tijan ce in girmama iyayena kyau da yadda dinga sallah cikin jama'a kar in yadda kuma in amince da matsu ya faɗa min abubuwa marasa ke ce duk rabu da su shi bai hana ni mummunan abu ba shi wannan bai dace da wannan aya ba wa mu'minuna wa mu'minun ba'dhum awliya wa ba'd shi waliyi na ne mai jibin da lamari na na wannan dariƙa ni kuma waliyin sa ne mai jibin da soyayyarsa بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة شرعا طريقة الجاهلية ليا وأكل سنة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله saboda in an ce za kau da wannan ba limamin zikiri ya sun kai limami na zikiri ka zo mushriki to ya za ka yi da imam malik in ka fita shi ma ba a'a limamin garin kuma in kuka zo kuka jera da dole sai kun sa shi tsakaninku da Allah ko ba ka bane an ce ba sa kowa tsakani da Allah to liman ka za ka tsakani ka da Allah wurin sallah dole ka in baka yanka ta baki annabi ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutab annabi ya ce an kafa liman ne don ai koyi da shi in ka za ka sallah haka za ka daga hannu ka yi niyyar sallah ko na yi niyyar na yi niyyar bin liman a cikin sallah kaza bin liman ba ba bin Allah za ka ce ba. Inda ya kawo ba ta daga da niyyar bin Allah Allah. Jam'i zai yi juma za ta yi. Ko ka ce ba wanda daga wata Allah. In kai ka farka da niyyar bin Allah Allah babbar ba a wata da tsakanin kada na kai inji naka naka addini. Bayan Allah ce ya ayyuhan na kuttakullah wa kuttaku ilayhi basira. Ya ku ne ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah. me za a daura kuran gaji wajen Allah tunda Allah zai yana saboda yin kan rashi na azumi a neman malami mai koyar da addini shine wasila wata bi sabila man anaba ilayya la ta'budu illa Allah kar ku bauta komi kar ku bauta kowa sai Allah wa bil walidayni ihsana ku kyauta wa iyayenku wa zil qurbi yadda za ku kyauta iyayenku ana kiran ku ku kyauta wa dangi wani ta ne ku kyauta wa marayu wanda iyayensu suka mutu suka basu basu balaga ba wani masaki ne ku kyauta wa abin tausayi marasa komai marasa abin tausayi wa qulu lin nasi husnan kuma kowa da kowa ku gaya masa magana mai kyau zagi magana ne mai kyau Allah ya ce wa qulu lin-nasi bai ce lil-ladina amanu ba wa qulu lin-nasi husna kuma ku gaya mutane kowa ku gaya masa magana mai kyau mai kyau ta saboda haka magana mai kyau din nan ka gaya masa suna irin wanda yake so kar gaya masa suna da baya so ka gaya masa abin da yake mai kyau mai daɗi kuma ka yi masa nasiha ta addini in ka bi ilimin ilimin addini wa qulu inna kunna wa aqimus salata wa atuz zakah kuma ku tsaye da sallah ku ba da zakka ba da yahudu kadai ake magana ba da dukkan kowa da kowa dukkan mu ake magana da mu mu tsaye da sallah mu ba da zakka dama abubuwa uku nan ba sa rabuwa ga duk sun zo wuri daya duk inda kaga Allah ya ya ba da gargaɗi shiga wuta to maza maza zai kawo albishir na shiga aljanna biyun nan ba sa rabuwa in da mubashirin wa nadira ha kuma yace a bauta wa Allah zaka ji a kyauta wa iyaye ha kuma yace a yi sallah zaka ji a bani zakka wannan uku ba sa rabuwa kullum da an faɗi wannan dole a faɗi wannan haka al'adar Qur'ani kawo wa qimu salata wa zakat bayan mun kulla wannan alƙawari da ku duka sun mata wallai sun sai kuka juya suka ba da baya kaman ba da ku aka yi wannan alƙawura ba ga annabi na ya zo da Qur'ani kun ki karɓar sa ya ba da umarni irin nawa kun ki karɓa saboda haka kun warware alƙawari kun juya da baya wa zai ba ku aljanna mata kun mutu kuna haka sun mata wallai wa antum mu'minuna kuna masu kauda kai وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ذكرنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون har yanzu mun yi alkawari da kuwa cikin attaura ko yahudu ana magana da yahudun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an tono tun an tuno tonon sirri tun daga iyayensu da kakanninsu ga abu a rubuce littafin yana hannun su wanda san kare ba dai yana nan har gaba da gobe bai zakar na mi sa ko ku tuna lokacin da muka yi alkawari da kuke alkawara din la tasrifuna dima'akum banda zubar da jini banda kisan kai banda zubar da jini banda zubar da jini wato kisan kai wani abu ne wanda dukkan addinai tun daga adam har tashin duniya kisan kai haramun ne wanda zubar da jinin mutum bari ba abin da zai sa a zubar da jinin mutum sai abubuwa wanda ga sunan kidayayyu wanda yana musulmi ya ridda an yi an yi ya tuba ya tuba ba to yana akwai gwamnatin musulunci za ta kauce domin ya kawo ciwo zai harbi mutane muna ganin doktoci in sun ga shanu masu ciwo sun shiga garke to sai a yanka shanun garke ma balle ba su wanda su kawo ciwo haka kuma wanda yake mai zina wanda ya aure ya yi zina ko ta aure ta yi zina ita ma in ta yi za a jefe ta haka mutumin da ya kashe mutum aka nemi mafita aka rasa shi ma za a kashe shi haka mutum da ya yi wa gwamnati tawaye yana kira mutum maza maza a yi wa gwamnati tawaye to wannan ba kashe shi ake yi a addinin musulunci to an yi duk alƙawari ban da zubar da jini la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma an muku alƙawari kada mutum ya kori mutum daga gidansa kada mutum ya kori mutum daga gidansa in gari an ce akwai yan gudun hijira an musu tanti kashe waɗansu mutane ke aka kashe waɗansu aka kori waɗansu da gidaje an zubar da jini amerika tana ba mu dariya ba mu dariya suke yi sai ta hada makami a je a halakar da gari a kashe mazaje a rage mata da 'ya'ya kuma a ɗauki 'ya'ya da wata ana jin tausayinsu ana kawo su magani ana musu tanti ko yana jin tausayinsu kuna da shi da kuma sai iyaye wai rai kuma suna ci tausayin wai kace sun bare kuma sun bare an kace iyayen su an kace mazajen su ko ai ko ba su zanti an rushe gidajen an musu zanti ana kawo magani da abinci ana ci tausayin su mai tausayi ai da tausayi ba za ka ci iyayen su ba
ثم أنتم هؤلاء تقتلون
ذكرنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالعدوان وإن يأتوكم مسارع تفعلوه وهو محرم عليكم إخراجه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما يعملون su yahudu da nasara bayan an yi wani alƙawura duka da su to lokacin da annabi ya zo madina ya tadda yahudu da ake kiran su bani quraiza ya tadda wadansu yahudu da ake kiran su bani nazir ya tadda wasu yahudu ana kiran su bani qainuqa wa'annan yahudawa madina ba kasar su bane tun tarihi aka ba da labari akwai annabin ƙarshen zamani shugaban annabawa za a aiko shi a wuri kaza to za a aiko shi inda zai rayu wuri kaza to sai aka sifanta makka da duwatsunta aka sifanta madina yadda take to sai yahuda suka yi ta gaura musamman da jikokin annabi harun suka zo suka zaune ruwan suna jiran wannan annabi din mai zuwa ne to sai aka tarar laraba sun kashe su kashi biyu su ne auku da khazraj auku sai suka yi aboki da banu quraiza komi nasu iri daya abin da ya samu waɗannan duka ya samu waɗannan in yaƙi ne za su taimaki juna in menene ma dai su ne abokan su abokan jiyayya sannan banu nazir da banu qainuqa su kuma suka yi aboki da khazraj komi nasu daya in wannan sun samu yaƙi wannan dole su taimaka to shi kenan sai yaƙi in ya faru tsakanin banu quraiza da banu nadir da qainuqa to shi kenan sai waɗannan su taimaki dangin su a wajen zumunta da addini yahudawa iri ɗaya ne wajen tsafi auku da kallon iri ɗaya ne lokacin da ake zumbuma to amma waɗannan sun yi aboki da waɗannan waɗannan sun yi aboki da waɗannan to idan yaƙi ya tashi ko waɗanne sai su taimaki nasu in in auzu suna faɗa da khazraj to sai banu ƙurai da su taimaki auzu su yaƙi su yaƙi banu nazir da ƙainuka su ko banu ƙainuka su yaƙi suna yaƙi da su auzu din suna yaƙi da su ko waɗanne suna taimaka mutanen su to in an yaƙin a kaskashe mutane a kokori waɗansu mutane da gidajen su daga ciki in an kamo in an kamo fursunan yaƙi sai su taru su biya kuɗi a ta ku ne kuka yaƙe su ko ku ne kuke biyan kuɗin fansan wanda kuka kuka kuka ɗaure shi ai addini mu ya ya umurce mu in mun ga mutum a daure namu mu haɗa kuɗi mu biya mu fashe to addinin naku shine ya yarda ya ya ce kar ku zubar da jini ba ku zubar ba a ce kar ku fita da gidajen ba ku fitar ba wa addinin ku ya umurce ku da yin fansa ya hana ku zan kai ku zubar da jini ya hana ku fitta mutane da gidajen su amma kun fitta su kun kashe su kawai don fansa aba tuminu ba da kitabi ta rabbi ba dan me za ku yi imani da wasu ayoyin at-taura ku kafirce waɗansu to wannan yana faruwa a ko'ina ko mu musulmi bai ya kamata mu shiga musulunci gaba ɗaya da ana mutum ya ayyuhal na mulkulu bi sadaka ya ku mu'minai ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya kar ku bar hannu a waje kar ku bar kafa a waje daki ne babba mai karfi ku duk wanda ya shiga ciki ya tsira ina da ɗaure mai karfi in ka shiga kabar kawarka a waje ya kawar za ta zama za a karya ka ko dai ka fito ka same ta ko ta shiga ta same ka in hannunka yana waje za a rufe kofar ya za ka yi ko hannunka ya karye ko ka fito ka samu saboda haka aka ɗauki bishirci musulunci gaba ɗaya yanzu kana samu mutum ya ce shi musulmi ne yana son sayan na ali da wasu sahabbai amma bai son abubakar bai son umaru ya shiga musulunci gaba ɗaya kenan bai shiga gaba ɗaya ya yi imani da wani abu na qur'ani ya kafirce wani abu lalle qur'ani ya umurce mu sosai na ali fiye da sauran sahabbai in ba abubakar da umaru ba haka qur'ani ya umurce kuma sun sahabban duk gaba daya kar mu ki kowa cikin su haka qur'ani da hadisi suka muje mu sai da mutum ya ce yana son sayyidina ali wasu sahabbai abu bai son abubakar bai son umaru ya yi imani da addinin gaba da yake na kaga ya bar wuri kuma alqur'ani ya ce mana mu yi imani da dukkan annabawa da mu'jizozinsu idan mun kafirce wa ɗaya daga cikinsu to shi kenan mun kafirce mu duk gaba ɗaya Qur'ani ya ce malamai wato waliyai su ne magada annabawa an ce mu girmama su mu so su in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mu girmama su mu so su in mun girmama su mu girmama shi in mun so su mun so shi musamman mahaddata Qur'ani musamman malaman ilimi to yanzu idan mutum ya zagi shehu tijjani ko sidi abdulkadir ko shehu dan bodiyo ko shehu ibrahim kaula ya yi imani da abin da annabin ya faɗa ke na don annabi ya ce ban kwana da duniya ranar adamin ne ran adamin kira ko ban taro ya ban kwana da duniya saura juma a saban nadi bikin zai tashi to ya yi wasiya doguwa cikin wasiya ke cewa na riga shehu da masa da ta qur'ani mahaddata qur'ani su so su ku girmama su su suke haddace da abin da Allah ya kunta shi duk wanda ya girmama su ya girmama ni duk wanda ya wulakantar da su ya wulakantar da ni duk wanda ya so su ya so ni duk wanda ya ke su ya ki ni kuma na hada ku da malaman ilimi masu bayanin addini na su suke yin bayanin addini na duk wanda ya girmama su ya girmama ni duk wanda ya so su ya so ni duk wanda ya ke su ya ki ni duk wanda ya wulakantar ya wulakantar da ni to shehu tijjani yana da shekara bakwai hada ta qur'ani in ka yi shi ka yi da abu da annabi ya faɗa shehu tijjani da shekara 21 ya hada da dukkan ilimomin da suka rataya da dumi da da ilimin addini ya rasa wanda zai karanta da shi bayan ya shekara bakwai da uku 21 don Allah in ka zage ni ka ki ni ka ce fatacce ne ka yi da abu da annabi ya faɗa to irin waɗannan suna nan da yawa a batun ba su kita da ta kuru da an yadda isi ibari mai kyau ne an yadda da lafiya mai an yadda da lafiya mai kyau amma in ba su suka bayar ba ba shi da kyau in dai wani ne ya bada isi ibari da lafiya ba su ba ba kyau an yi imani da wutar ba ya wani kenan da zuwa da haka ne shi magana in ta dawo kan malami ta yi sauki magana Allah ita ce wani abu magana Allah ita ce wani amma in malami ne kaza duk wanda kake so ka bi shi amma ka zagi wani shi ne ga'ida musulunci aka tuni ne ga da kitabi wa takfuru hal ba abin mamaki kun yi imani da wasu ayoyi na tattaura kun kafirce wadansu haka kuma amma abuta qur'ani ma sun yi imani da wasu ayoyi sun kafirce wadansu fa ma da za'u man yaqulu zalika minkum illa tadun fil hayati dunya menene sakamakon wanda zai yi imani da wasu ayoyi na littafin Allah ya kafirce wadansu me ne sakamakon sa sai yau gida ya tafi tun daga duniya Allah zai tozarta shi Allah zai kunyata shi wulakantar da shi bai mutu ba wa yawmal qiyamati ranar tashi kiyama kuma yuraduna za a mai da lil ashaddil azab zuwa azab mafi tsanani duk abin da suke yi Allah ya sani yana gani kamar la zabil amma ya madu saboda haka ne a kiyaye a shiga musulunci gaba daya kar a yi imani da wasu ayoyi a kafin da waɗansu duk wanda ya ga Allah zai kunyata shi daga duniya za a ga kamun ya mutu zai yaji kunya masoyan sai sun zazzage shi a gabansa tun daga duniya a lahira kuma kuma cikin azaba mafi tsanani su abin da ya samu bani kuraiza su bani kuraiza kakkashe su aka ta yankan su a bakin kasuwar madina saboda sun warware alkawari su bani nabi koran su aka yi su bar kasa su kai su kasa maka wurin su aka yi kaga sun samu wulakanci tun daga duniya kenan azabar lahira kuma suna jiran to to tambaya to bismillah
zuwa ga shehu mu malamin mu jagoran mu shi da kuma hoki bayan gaisuwa tare da fatan alheri akan maka Allahu ni sunana Hadiza matar Suleiman Lofu mutum da yake da mata hudu sai ya tafi daya amma ta bisa kara idda sai sake yin aure ke kuma yana da kun yana da mata uku ya saki daya shika ba'ini ya ce na sake shi uku to shi kenan a ranar sai ya saki sai a wata ba hana ba to ina ba gida a riga ku to ka ga wa mata ka bai san ta eh to ka ga mata an shiga dai ga ba ba hada da dai ga ba ziyarar ko ne da ke da ga zaki ta kula da hakan mini da za ta kula da lazumi da riba sallah da lazumi da riba da riba in ta yadda na baka da na baka da yake da tare
da wani kuma na roƙon ka yanzu Allah wai a roƙi masu a rediyo magana jiya karanta kan da jiya magana jiya bi kada ka wuya ko ka kafa na to ke a jama'a ina sanar da mai girma gwamnan mu da yadda shi mai ƙarfi ya aiko mana da zakka naira dubu ɗari uku da hamsin Allah ya saka mana alheri Allah ya biya bukatansa.
Allah ta kafa da alheri Allah ya kaje duka sai dai za mu rage wa kudin shekara Allah ta kafa da alheri amin sai tambaya akan kallon zuwa gari ka bayan gaisuwa wani malami ya zo ya mana a tafsiri amma an tambaye shi kan maganan gado sai yake da ruji da harzu bisa musayi ana ba namiji rabo biyu a ba mace daya to sai wani mutum tambaya ce to mu samu cikin fa wanda shi ba namiji bane shi ba mace bane sai yake ana raba dukiyan kashi tara a baiwa na namiji hudu shi a bashi uku mace kuma a ba ta biyu dama ta ɗauki ya ta biyu ne na namiji to hudu magana mafi sauki dai an bar namiji an bar mace to sai nisfu da fi mai zakarin bakunta idan namiji ya samu dubu ashirin mace za ta samu dubu goma to shi zai ba shi dubu goma sha biyar namiji dubu ashirin an bar dubu arba'in kenan namiji dubu ashirin mace kuma dubu dubu goma to shi kuma sai a ba shi rabin rabon mace namiji rabin rabon mace rabin rabon namiji rabin rabon namiji rabin rabon na mace biyar rabin na mace goma rabin namiji nisfu nasibai zakarin goma karfi a dangane suna roƙo ne a roƙi masu reto suna yanke mana karatu mu don Allah ya daga siya kuma a ko sun yanke ai an dauki kasar din an tafi da shi na su rediyo ne ba a ba amma ai aka san na duniya ya shiga duniya da Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan addini Allah ba mu dace da lafiya da kwanciyar hankali barka da salama sai ma ta wurin mu Allah ya ga mu Allah ya ga mu suke ne ma Allah ya ba mu Allah ya kiyaye su sai ba mu ma su da kana Allah ya karama